إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من هاب الفتيا مخافة السقط babin da ya zo yake bayanin wanda yake gudun kada ya kuskure shi yasa baya son ya karanta da hadisin magaru makhafata saqt al-futya al-murad al-maqsud bil futya huna al-hadith an nabi sallallahu alaihi wasallam sun kai inda suna jin tsoron sai kaza kaza kaza kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai an yi taka tsantsan sai an tabbatar sai an bincika قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت الشعبي عن حديث فحدثنيه يتنا تنبي شعبي وانا حديثي فحدثنيه سيما وانا حديث فقلت إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتي أنا دقى وانا حديث زوى من الله صلى الله عليه وسلم فقال لا سيتي آآ آآ على من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا mu tsaya kafin manzon Allah shi ya fi mana mana daga sahabi ko tabi'i yi mata tabi'i ko sahabi kuskure ya yi fi sauki da aima manzon Allah kuskure fa in kana fihi ziyadatun aw nuqsanun kana ala man duna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam in akwai kari ko ragi to ya zamana dai daga wanda yake kafin manzon Allah kar a danganta kuskure daga manzon Allah zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kwarjinin manzon Allah da manzon Allah ce man kazaba alayya muta'ammidan qala akhbarana ishaq ibn isa qala hadathana hammad ibn zaid an abi hashim an ibrahim qala naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama anil muhaqala wal musabana mun karanta muhaqala da musabana cikin fiqh ko faƙila lahu sai aka ce ma wanda ya faɗi wannan amma ta fazo an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadithan gaira haza baka da wani hadisi daga manzo Allah sai wannan kadai qala bala ina da su da yawa walakin ni aqulu qala abdullahi qala alqama ahabbu ilayya in ce abdullahi ya ce alqama ya ce abdullahi da mas'ud ya ce abdullahi da ya fi min sauki da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa قال حدثنا محمد بن كثير عن العوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله قال كان أبو الدرداء سيدنا أبو الدرداء صحابي الجليل رضي الله عنه إتي إذا حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي إن أبو الدرداء زي حديثي لك منزو الله سيتي هذا أو نحوه أو شبهه أو شكله bana duk sa'an da zaka ya daga manzo Allah ce au kama qala au shibhahu au haza ma'ana suna ganin wai baka isa ka kawo lalle abinda manzon Allah ya faɗa ba saboda kar ayi kuskure ko a samu kuskure yace ce au kama qala ladabin hadisi kenan ko قال أخبرنا أسر بن موسى قال حدثنا معاوية الربيعة بن يزيد قال كان أبو الدرداء إذا حدث حديثا قال اللهم إلا هكذا أو كشكله كو كما هكا شي كينا kaga ya fita kenan ko in an samu kuskure bai danganta kuskure zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kuskure ya tsaya kan shi قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن عون عن مسلم أبي عبد الله عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أمر بن ميمون قال كنت لا تفوتني عشية خميس إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود yace duk yammacin alhamis zan zo wajen abdullahi dan mas'ud in ji karatu fama samitu yaqulu li shay'in qattu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ban taba jin ya faɗa ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta kanat za ta ashiyat kala har wata rana da yamma ko da daddare sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala faghrawraqat aynahu sai idanunsa duk suka cika da hawaye da kwalla idanunsa suka jajir jijiyoyin wuyarsa suka tashi wantafaqat awdajuhu jijiyoyin wuyarsa suka tashi suka kumbura fa ara ra'aytuhu mahalulatan mahalulatun azraruhu yace na ganshi ma'ana maballin rigarsa na kwance ya kwance aw mithlahu aw nahwahu aw shabihan bihi ran da ya faɗa sai da idan sai idan sai ja jijiyar waya ma'ana ta suka tashi haibatan min rasulillahi sallallahu min nisbatil kalami ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana magana ke dan ake tsoron a danganta shi ga manzon Allah ina ga a kawo addini baki ɗaya a danganta shi ga manzon Allah قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأ أشعث عن الشعبي وابن سيرين عن ابن مسعود كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي in yayi hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil ayyami tarabbada wajhuhu shi fuskarsa ta ja ta canza wa qala hakaza aw nahwahu hakaza aw nahwahu hakaza aw nahwahu aw hakaza aw nahwahu ma'ana inda kuskure a danganta shi zuwa gare shi ba zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا توبة العنبري قال قال لي الشعبي أرأيت فلان الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي كاغا وان ديكي تشيوا كاغا وان ديكي تشيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي قعدت مع ابن عمر سنتين أو سنة na zauna tare da Abdullahi dan Umar shekara biyu ko shekara ɗaya أو سنة ونصف فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث ban ji shi yana ta cewa manzo Allah ce manzo Allah ce sai wannan hadis qala akhbarana asad ibn musa qala haddathana shu'ba qala haddathana abdullah ibn abi abi sifr abi sifr aw abi safar abi safar an shabi qala جالست ابن عمر سنة فلم أسمعه يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عاصم ابن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين أو حسين عن أبي حسين عن الشعبي عن ثابت ابن قطبة الأنصاري ابن قطبة الأنصاري قال كان عبد الله يحدثنا fi shahar bil hadithaini wa thalatha yace Abdullahi dan Umar cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud kenan wai a cikin wata ɗaya ko bi shekaran ta hadisai guda ɗaya ko guda biyu za zo a yi bayanin hadisan da ba sa faɗa ba sa so su yawaita karantawa amma akwai hadisin da suke karantarwa za mu zo mu karanta insha Allah قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس أنبأكو أخبرنا يوسف أخبرنا يوسف عن عبد الملك ابن عبيد قال مر بنا أنس بن مالك فقلنا سيدنا أنس يا شيخ سيمكتشي حدثنا ببعض ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم kai mana hadisin da ka jiyo mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da dan kadan ne fa qala wa atahallalu wa atahallalu ma'ana na nayi muku hadisi adkhulu fil hil na yi kuma na shiga cikin aminci ko kuwa in istisna'i na fara ce au kama kala au kama kala ai abin yana da nauyi a wajen su ko قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد قال كان انس قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سكينكو ديتي قليل الحديث gashi kuma duk hadisai an anas an anas an anas da abu hurairah ibn abbas da umar ai su ne da nana aisha ai su ne suka fi kowa riwaya ko قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال كان أنس إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجل دبي أنجل دبينكو أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال حدثني السائب ابن يزيد قال خرجت مع سعد إلى مكة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا إلى المدينة مثل سعد ابن أبي وقاص har muka je muka yi makka muka je muka je makka muka dawo ba na jin yana ta cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا بيان عن الشعبي عن قرضة بن كعب قرضة ابن كعب قرضك عن قرضة بن كعب وأن أبو بوا باء كرنتا سدكا سونا إما لما حديثي دك أجمي ما في يوتين أجمي ne ba za ka gan shi ka iya ka karanta shi ba sai an yi maka wasali wani wasalin ma kuskure aka yi sai an yi dabt akwai bambanci tsakanin wasali da ilmin dabt ilmin wasali shine wasali sama wasali kasa raf'a sukun ba shi kenan ba to ko matabi ko littafin da aka buga cikin mataba ana samun kuskure maimakon wannan a sa wannan maimakon wannan a sa wannan to amma ilmin dabt yace qaraza qaraza kasa wasali sama da wasali sama da wasali sama ko to ilmu dabt kuma yace bi qafin maftuha ba'da hara'un maftuha fadha'un haka to shine ilmu dabt kenan yanda ake kiyaye sunan nake qarazata ibn ka'b anna umara shayya al-ansara hina kharaju sayyidina umar ya raka mutanen lansara da suka fita za su tafi min al-madina faqala atadruna lima shayya'atukum kun san dan me na zo na raka ku kulna li haqqil ansar eh saboda haƙƙin lansarawa saboda manzon Allah yayi wasiya a girmama lansarawa a girmama mutanen Madina to sayyidina Umar yana girmama su yace saboda haka shi ne manzon sayyidina Umar ya girmama su qala shi sayyidina Umar yace innakum ta'tuna qauman tahtazzu alsinatuhum bil qur'an to za ku je wurin su mutane za ku ga alsinatun harshensu yana yana yana tafasa da yace azizul ka azizul mirjal al azizul al mirjal tagulla ko tukunya in aka ɗora tukunya aka sa abincin zafi me yake yi yana ta farfasa fiye ta farfasa yana ƙara yana wannan motsi da yake yi za ku samu mutane harsunan suna motsi da alqur'ani ihtizazun nakhli kaman yadda an-nakhl yake yake kara fala tasudduhum bil hadisi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ana sharikukum kada ku hana su yin alqur'ani nan ku zo ku yi ta karanta musu hadisi har ku hana su karatu wa ana sharikukum fil ajri ni kuma zan sharaka ku a cikin neman lada qala fama haddatha bi fama haddathtu bi shay'in wa qad sami'tu kama sami'a ashabi ya ce ban karanta wani hadisi ba da muka je kamar ni da abokaina duk mun ji hadisi mu duk mun haddace hadisai amma tun da Umar ya yi mana wasiya ya yi mana nasiha to ba za mu saba ma nasiha sayyidina Umar ba amma hadisan na nan cikin kwakwalen mu قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنباء أشعث بن صوار ابن صوار بالتشديد الواوي أليس كذلك أه. عن الشعبي عن قرضة بن كعب قال بعث عمر بن الخطاب رهة من الأنصار سيدنا عمر يتري وأنسو توقع تقول الأنصار ويأي كيس إلى الكوفة زوا كوفة فبعثني معهم يتي سيسك أنا أتكيس مكتفي فجعل يمشي معنا حتى أتى سرارا سيدنا تفيا تاردمو ينا ركامو حرسي دمو كي سرارا وسرار ماء في طريق المدينة سرار ونور رواني hanyar madina da ya kai nan to inda zai tsaya ya dawo madina kenan faja'ala yanfudu al-gubara ala rijlaihi khalifa kenan yana karkade kura da cabi a kafarsa tafiya yayi da kafarsa thumma qala sa'annan sai ce innakum ta'tuna al-kufa yace za ku je kasar kufa fatatuna qauman lahum azizun bil qur'an za ku je ku tarar da mutane suna da tafasa da alqur'ani harshen su baya shiru suna yawan karatun alqur'ani fayatunakum fayaquluna za su zo muku su rinka cewa qadima ashabu muhammadin qadima ashabu muhammadin zo su ai sahabban manzo Allah sun zo sahabban manzo Allah sun zo ma'ana abin alkhairi kenan da an ga sahabban manzo Allah an ga albarka an ga alkhairi فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث za su zo su yi ta tambayan ku hadisai fa'alamu ku sani kaga wata magana kuma ko za su zo suna tambayan ku hadisai fa'alamu ku sani anna asbagal wudu'i thalathun thalathun yace ko thalathan thalathun na wa thalathun anna asbag fa'alamu anna in aka ce fa'alamu za a ce inna asbagal wudu'i ko anna eh inna ko anna saboda me rabu da littafin wa hamza inna iftali saddi masdari fa'alamu ku sani ku san me anna isbagul wudu irin nan jumla ne eh wannan anna ne ko anna asbagha alwudu'i thalathun to idza kana ismu inna mansub fama fama khabaru inna marfu inna allaha ghafur alaysa kadhalik ku sani cewa cikan in za a cika alwala uku ake yi wasintani tujziyani tajziyani in aka yi kuma so biyu sun wadatar in ko ina ya samu ruwa thumma qala ina ma'ana wannan magana za mu zo mu karanta shi bayan wannan hadisin insha Allah thumma qala innakum ta'tuna al-kufa fata'tuna qauman lahum aziz lahum azizun bil qur'ani fayaquluna qadima ashabu muhammadin qadima ashabu muhammadin fayatunakum fayasalunakum 'anil hadis za su su ta tambayan ku sahabban manzo Allah sun zo to ina hadisi kaza a karantar da mu hadisi kaza فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتكيت رواية daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yawaita yi wa ana sharikukum fihi ni zan sharaka ku cikin samun lada to sai suka ce wannan fa'alamu anna asbagal wudu'i thalathun jumla mu'tarida da yace musu kada ku yawaita yin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ya kasa hadisan manzon Allah gida biyu ne akwai ahadisul ahkam ahadisul fiqh wannan ba a ce ba mutum kare karanta wani hadisi aka ce labaran manzon Allah da tarihi da abubuwa da suka danganci sira da menene su ne aka ce ku takaita amma abin da ya danganci al-ahkamul shar'iyya al-fiqh ku yawaita me yasa suka ce yana hanawa ga shi ya kawo fa'alamu ku sani anna asbagal wudu'i thalathun mana cika alwala uku ake yi amma in an yi biyu yayi wannan me ya kawo ya kawo hadisi hadisin yana da alaka da menene al-ahkamul fiqhiyya an fahimta qala qaradatu wa in kuntu la ajlisu fil qaumi fayadhkuruna al-haditha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ina zama tare da mutane suna ta karanta hadisan manzon Allah inni la min ahfazihim na fi su haddace wannan al-hadisan lahu fa idza zakartu wasiyya fa'iza zakartu wasiyata Umar sakartu ya ce hadisan da suke na fi su saninsa amma in na tuna wasiyar sai na Umar sai na shiru ba zan yi ba. Kala Abu Muhammadin ma'anahu indi alhadithu an ayyami Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama laisa sunan wal fara'id. Ya fito fili ko? قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن الشعبي عن علقمة قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتعد ثم قال إلى شو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء جرجزة سأنا شيء نحو ذلك أو فوق ذلك كمان دي هكا كتم كتشن هكا كو سما دا هكا قال أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إلا قال أنه قال na tafi sayyidina tare su abla da umar zuwa madina ba zan ban ta falam asma yuhaddithu an rasulullah sallallahu alaihi hadisin illa annahu qala sai dai yace annahu qala kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallama yace na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa utiya bi jummarin al jummar shine kitsen da ake cire abin nan kankan dabino in aka cire wajen ƴaƴa din na ko na fari kaman ka ce kitse kaman kitse yake a wajen abin nan nama to wannan shi manzo Allah aka kawo manzo Allah fa qala sai ce ana cin shi dan shi ba fa qala sai manzo Allah ce inna min ash-shajari shajara inna min ash-shajari shajaratan ku eh shajaran shajaratan ku shajaran shajaran no shajaratan mithlar rajulil muslimi akwai cikin bishiyoyi akwai wata bishiya darajarta kaman mus kaman dan adam yake musulmai fa aratu an aqula yace wace bishiya ce manzo Allah ne ya musu ya musu jarrabawa akwai wata bishiya tana da kaza kaza kaman mutum ne kaman dan adam ne mumini musulmi moye musulmi komai shi alkhairi ne ma'ana bishiyar da biyu komanta ba a yarwa ba abin da ake yarwa a ciki yace akwai bishiya haka wa zai faɗa wa menene wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan abdullahi dan umar shine dan karami a cikin su sai na umar na ciki sai aka ce ita ce bishiyar da bino kenan fa nazartu fa iza ana asgaru qaumi fa sakattu ce sai na gani ne dan yaro sai na yi shiru sai da aka gama sai na ce masa sayyidina umar ai ni na san bishiyar bishiyar kaza kaza na son ce kaza yace to don me baka faɗa ba me hana ka faɗa da ka faɗa ai da na ji dadi fiye da a ce ina mallakan kaza ɗana ya ce wadittu annaka qulta wa alayya kaza ina ma da ka fada me ya hana ka fada sayyidina umar abdullahi dan umar ya faɗi wannan ya ci wannan jarrabawa sayyidina umar ai zai ji daɗi shi ma yace dan me kai shiru yace na gani ne dan kankani kuma na je na yi magana ai ba maganar karamin shigar magana ce ta ilimi me ya hana ka fada magana ce ta ilimi ko قال أخبرنا بشر ابن الحكم قال حدثنا خالد ابن يزيد الحدادي قال حدثنا صالح الدهان قال ما سمعت جابر بن زيد يقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما واتقاء أن يكذب عليه saboda girmamawa kuma yana gudun kada ya manzo Allah karya kare ya danganta abu ba zai manzo Allah karya ba amma kare ya danganta abu zuwa manzo Allah ko ba manzo Allah ya ba haka manzo Allah ya faɗa ba babu shikenan ko babu man qala al-ilmu al-khashyatu wa taqwa Allah sura me hadisai guda nawa guda hudu ko guda biyar guda hudu to farko na farko shi ne mai abdullahi bin wa shakir shakir ya ce اقرأ قال جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى كعب يسأل عنه وكعب إلى قومه فقال كعب ما تريد منه فقال أما إني لا أعرف لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أحفظ لحديثه مني فقال كعب أما إنك لن تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوما من الدهر saya ya ce ba za ka taba samun wani wanda ke neman komai ba za ka same shi wata rana zai koshi da abin da ke nema din nan saiwa illa ya sai dai mai neman ilimi shine baya koshi da mai neman duniya mai neman mulki mai neman mulki baya koshi ka yi mulki ka sake yin mulki kuma ka zo kana neman mulki to wani talauci ya fi wannan ka yi mulki kana kan mulki kuma kana neman mulki wata masifa ta fi wannan da mai wannan ya kama abadan duk sa'an da Allah ya ga dama ya wahal da bayansa zai na iya yi ka yi mulki ka sake yi kuma iya rayuwanka mulkin kake nema ka yi kuma kana kan yin mulkin kuma kana neman mulkin to me fi haka wahala kana da abu hannunka duk wanda zai zo ya nema zai ce ne ku zabe ni zai yi muku kaza zai yi muku kaza kai abu na hannunka ba sai kafa da ba farayi daga yau ka gama kamfe ba shi kenan ba ba sai ka faɗa ba tun da abu na hannunka ku zabe ni in kuka zabe ni zan yi ka fara yin abin yau ka gani duk wani mai kamfe maka ba haka ba ne ba masifa ce fa ba karama ba duk sa'an da Allah ya tashi zai zai azaba bayan shi ba abin da zai hana kuma ba wanda ya zai hana eh ko da kuɗi ko da wadata ko da mulki ko da menene in dai ba don Allah ka yi ba za mu zo mu karanta sai Allah ya yi ma azaba a ciki sai ka zo ka samu da mai mulki da talaka wa ya fi jin sauki talaka ya fi jin sauki talaka duk abin da yake nema abinci ya samu ya aure ya samu gida ya samu duk abin da talaka ke nema mai yiwa ya same shi ko kar ya samu mai mulki mai yake nema to zai samu dawama lau damat li ghairika ma wasalat ilaika da ana dawama kai zaka zo ka kujerar to wannan dawaman da kake nema azaba kenan Allah ke son yi maka an fahimta aha sura hadisi na biyu
عن عمرو بن دينار عن طاووس قال قيل يا رسول الله اي الناس اعنف
aka ce ya manzo Allah wane ne yafi kowa sani
man jama'a ilman nasi ila ilmihi wa kullu talib ilmin yursal ila ilmi wanda yake da ilimi ya nemi wani ilimi ya ƙara yace wa kullu talib ilmin garsanun ko mai ji yana baya koshi dim dalibi yana jin kishin ruwan kishin ruwan wannan ilimin shine ma'ana garsan ila ilmin baya koshi kenan manhumani la yashba'ani talib ilmin wa talib mali hadisi na biyu kenan ko sura guda nawa ne to a karanta biyu
عن معاوية بن قرة قال كنت في الأكد في الأكد فيها الشيخ شيخة وهم يتراجعون فيهم فيها في مشيخة في مشيخة وهم يتنازعون فيهم قاعد بن بن عمرو فقال شاب في ناحية القوم eh suna zaune suna tattaunawa da wannan babban malami ya tawa ko wani matashi ya ina gefe suna tattaunawa ne a ilimi sai wani yaro matashi ya ce haba ku shagala da zikirin Allah mana za ku zauna kuna tattauna ilimi sai wannan kallo wannan wannan kallo wannan to fi ai shay'in nahnu me muke yi mu abinda muke tattaunawa nan ba zikiri bane ba ambaton Allah bane ka tafi waye ne waye nuna maka haka waye sa kai wannan waye tambaye ka wannan kada ka koma yin wannan magana ka sake yin wannan magana zaka ga abin da baka so
قال اخبرنا ابو عامر قال حدثنا قرة بن خالد عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله نعم المجلس مجلس ينشر فيه الحكمة ما دلا da majalisi majalisin da ake yada ilimi da hikima ake kuma kaunan samun rahama daga Allah to majalisi da yafi kyau kenan ga ilimi kuma kuma ana kaunar za a samu rahama ta Allah sai kuma wanne ne shi kenan babu man qala al-ilmu al-khashyatu wa taqwa Allah babin da zo malaman da suka ce abinda ake ce mai ilimi tsoron Allah abinda ake ce mai ilimi shine tsoron Allah wane ne mai ilimi sai ka ce mai tsoron Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال منا ترى من الله صلى الله عليه وسلم سيد أقا إذا سمي البركة سما سانا سيتي هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء yace wannan lokaci kenan da za a shafi za a goge ilimi za a ɗauke ilimi na mutane har su zo ba sa iya yin komai فقال زياد بن لبيد الأنصاري يا رسول الله سيقول بقى الله يا منظوم الله صلى الله عليه وسلم وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن يا منظوم الله يا زاد أوك إلي كما قاش من كرنت القرآن فوالله لنقرأ أنه والله ذا مكرنت القرآن ولا نقرأ أنه نساءنا كما والله ذا مكرنت دما تم وأبناءنا mun karanta alkur'ani wallahi za mu karanta za mu karanta da matanmu za mu karanta da 'ya'yanmu to yaya za a yi a ɗauki ilimi faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqilat ka ummuka ya ziyad in kuntu la'a'udduka min fuqaha'i ahlil madina ai da ina dauke ka kai kana cikin manyan malaman madina sha nake kana da ilimi ne in yanzu da kace ai ni na dauke kana sha nake kana da hankali ne gashi kayi maganar da imam abu hanifa yana zaune sai wani ya zo da cika da kamala da menene sai kafarsa na meke sai janye kafarsa ya zaman ladabi da me shi zo ya fara magana ya magana sai ce izan falya muddal imamu abu hanifa ta rijlahu a to ashe bari imamu falya mudda abu hanifa rijlahu to bari ya mike kafarsa ya wata ya ashe ba malami bane wanda za a girmama da to shi yasa ya zama karin magana a wajen larabawa in mutum ya zo ya fara shirin shi ce izan falya mudda abu hanifa ta rijlahu an fahimta aini ca nake kana cikin manyan malaman madina hazihi taurat wal injil inda al-yahud wan nasara fama za tuguni anhu ba ga a taura da dalinjila ba wurin yahuda da nasara ba da ba su yi aiki da shi ba karanta shi ya musu wani amfani to haka kuma in ba ku yi aiki da alkurani ba ku karanta ku karantar da matanku da 'ya'yanku ba zai muku amfani ba alkurani ba an kawo shi a karanta kadai ba ne a karanta a yi aiki da shi aina mahallu shahid unwan al-ilmu al-khashyatu wa taqwallahi cikin zuwa zuwa nan من يستطيع قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت فقلت قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء أبن أبو الدرداء كفدا فأخبرته بالذي قال قال صدق أبو الدرداء إن شئت لأحبك بأول علم يرفع في الناس in kana so ma zan baka zan faɗa maka farkon ilimin da za a ɗauke a cikin mutane su rasa shi alhushu nutsuwa yushiku an tadkhula masjidan jama'atin fala tara fihi rajulan khasha za a cire nutsuwa a zukatan mutane da khushu'i lokaci zai zo ka shiga masallaci ga mutane duk baki daya ba za ka ga natsatsai ko ɗaya ba a ciki da me? da ɗan shaura? shaura nawa ka gwada yanzu wannan ilimi ya faɗa yanzu ko ka gwada ka yi ta shiga masallatai kana gani ka gwada mana ka gani ka yi ta gwada kana gani ya yake yin ana jiran liman ya zo kafin a fara karatu kafin a yi sallah ya ake hayaniya ake hayaniya ake eh shaidan ne da aka ce hayya alassala hayya sai ka kamo ka zo sallah to ya kamata da kasuwa da menene da menene da gidan da komai gine ka bar su bakin kofa ka shigo minti nawa ne goma sha biyar sai ka kaɗaita ka gana da Allah kana tasbihi kana salatin annabi har ai sallah ka tashi ka fita sai ka je ka yi sana'a ka kai abin da za ka yi duka baki da ini fa awa nawa ne goma sha biyu dare kuma awa nawa goma sha biyu ba ashirin da hudu ba sallah azhar nawa za ta ɗauka da alwala da tsarki da alwala da sallah azhar duk sun fi minti goma sha biyar eh ba za su fi ba azhar minti goma sha biyar la'asar minti goma sha biyar minti nawa kenan magarba minti goma sha biyar isha minti goma sha biyar nawa sannan asuba minti goma sha biyar awa ɗaya da cikin awa ashirin da hudu an baka awa ɗaya da minti goma kawai da zaka cire ka gana da Allah ba za ka yi sauran ka je ka yi baccinka ka yi kasuwancinka duk abin da za ka je ya halatta ka je ka yi awa ɗaya da minti goma sha biyar ɗin nan shi ɗan kuma shi ma abin da zai kashe shi kenan sai ya kun raba kai da shi ko ya ɗauki rabi ya bar ma rabi ko ya ɗauki biyu bisa uku ya bar ma ɗaya bisa uku ko ya raba kama da shi قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الوليد ابن جميل الكناني abin da yace al-khushu'i kenan ko farkon abin da za a dauke shine me menene khushu'i natsuwa da tsoron Allah shine za a cire cikin zukatan mutane sai ga kowa ba shi cikin natsuwa yana da kuɗi ba shi cikin natsuwa yana siyasa ba shi cikin natsuwa yana talaka ba shi cikin natsuwa da kowa a ruɗe kowa ya rikice wataran nasa sukara wa mahun bi sukara kiyama karama kenan ko to yanzu ka yi lissafi ka yi la'akari da duk inda ka je da mutane masallaci ne wajen taro ne kaga akwai nutsuwa akwai tsoron Allah akwai menene da menene ba za ka gani ba saboda kar a sace barayi ba mai suka zo yi ba sun zo masallaci sallah ba ne in aka wuce shi su ɗauka shi ke yanzu suka samu su sace masallaci ma daina sallah ba yi za su yi ba قال حدثنا مقهول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم daraja tsakanin malami da jahili mai ibada ya ce ka fadli ala adnakum kaman falala ce tsakanina da karamin cikinku kuma tala hazil aya inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u al-aya inna Allah wa mala'ikatahu wa ahlu samawatihi inna Allah wa mala'ikatahu wa ahlu samawatihi wa ardihi والنون في البحر النون والقلم كيفي كبابان كيفي كنشاك يصلون على الذين يعلمون الناس الخير Allah da mala'iku da dabbobi duk suna suna waɗanda ke karantar da mutane alkhairi suna musu addu'a. ce yasa karantar da ilimi ba karamin aiki ba ne ba karamin abu ba ne amma za mu zo mu karanta duka za mu zo mu gani anya ba mu bukatan gyara kuwa da yaya aka fara karatun har a samu a cika sharaɗi insha Allah قال أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن رجل عن ابن عمر قال inna abdullahi dan umar ya ce Allah ya kara masa yadda ya ce la yakunu rajulu aliman hatta la yahsuda man fawqahu mutum ba zai taɓa zamowa malami ba sai yana da imanin da baya hasada baya hasadan wanda ya fi shi ilimi wala ya haƙira man dunahu kuma baya rena wanda yake kasa da shi almajirin shi wala yabtaghi bi ilmihi samana a ba nan ne masala ba fa dukkan su ba la ya hasudu man fawqahu za ka iya ce ga wannan baya hasadan wanda ke sama da shi za ka iya ce wannan baya rena almajiransa a mai sa mai sa a to duniya din hasada ita duniya neman lahira ke kawo ta me ke kawo hasada mai ke kawo girman kai kare na da mutuminka neman duniya neman duniya don mai malami zai rena almajiran shi duk malami a duniyan nan ina yake da daraja ina ruwan 'yan kasuwa da kai ina ruwan 'yan siyasa da kai ina ruwan masu mulki da kai almajirai su ne suka san darajanka sai ka karantar da su sun ci jarraba su ma su samu rayuwa sai ka karantar da su su iya addini su kai ma ka samu lada to me me ina ma'anan me ina mafarin kuma ka wulakanta su ka wulakanta kanka ke قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن أبي أسامة عن مسعر دقنن هر إزوا كرشم مقدما ننقافي مفارا كتاب الطهارة سيكاي مامايكي كوا سيكاي سيكاي سيكا كوما لحلري تصيح إيماني tun daga yanzu muna tafiya har zuwa karshen mukaddiman nan ai ban fara kitabul tahara ba mujallad dubatun da muka fara har yanzu ban fara kitabul fiqh ba fa adab na dubba na dubba na dubba abinda baka karanta ba kai ba a sanar da kai ba ka shiga cikin ilimi baki daya ana karatu a karbi digiri ana yi malaysia ka sheka ka je ana yi nijar ka je ana yi madina ka je ko ina za ka je kana yi kai ma gana son kai kai ma ka dawo ka zo ka samu matsayi a cikin jama'a kai ma kana fada ana jin ka tun daga farkon niyya ya kake an samu matsala akwai matsala eh an samu matsala to ya za a gyara da ka dawo kuma kai ma mai kake so kana son a ce sai kai ma ka sayi gida ka gina gida kana san mota kana canza riguna za ka yi kaza za ka yi kaza ba kuɗi kenan kake so ba tun da ka zo ka ɗora ma kanka abin da ya fi ƙarfinka dole ka zubar da mutuncin imaninka da ilimin don ka samu wannan abu waye zai baka wannan abin kyauta babu haka haka amerika kenan yaro ya zo daga amerika ya zo jewa ya tashi dan kan wata amerika nothing is free ba abin da za a baka kyauta amerika ko kudi aka kawo ka baka akwai manufa sai ka biya shi matukan za ka je kai karatu ka zo ka zo ka tarar da wanda suka shekara talatin arba'in suna yi da haka suka yi har suka samu gida suka samu suka yi aure suka samu suka yi kaza ran da ka sauko kana son ka cin masu aikin ja ne aikin ko kana neman ka yi aure in kana da aure kana son ka kara kana neman gida kana neman kai ma ka ita hawan mota kana neman kai ma kai ta canza huluna da riguna ba haka bane ba to wayannan abubuwan da ka tara ma kanka a lokaci daya kake son ka same su waye zai kira kai baka su kyauta hadda wallahi babu ba ga yan siyasa ba suna da kudi ba me manufa alal aqal kai shiru kada ka ce wani abu aƙalla shay'in kenan kada ka ce wani abu game da su sa'annan kowa ya zama shine ibnu taymiya kowa shine ibnu baz kowa shine ibnu baz sa'a suka yi su inda suke aiki din masu mulkin sun san darajar shi ba mai son duniya ba ne rigunan sa duk guda biyu ne lokacin rigar lokacin sanyi da rigar lokacin zafi mu da muke karatu karkashin shi kowa rigunan ka uku hudu biyar kullum kana son ka canza sa'an nan kuma duk wanda ya zo da bukata yana da tausayi ne yana da tausayi ne wanda ya zo da bukatan shi ai mishi aihuwa yanzu matar shi ta zo daga garin sai ce a bashi kudi a ajiyo shi har ya zo ya ci bashi to shi sa masu kudin garin zuwa bi suke suna tambaya nawa ake bin shi bashi shi su je su biya akauntin shi su saka mishi kudi don sun san ba ci yake ba rabawa bayarwa yake eh haka suke bashi haka suke bashi Malik Fahad ba wanda ya mulki irin wanda ya Malik Fahad ya lokacin da za a yi taro Jami'ar Islamiyya muna zaune muna bakin kofa da Malik Fahad ya sauko ya zo sai da ya sumbanci goshin Bun Baz ya ce ya walid da kunne na naji waye isa su yi mishi wannan Saudiya duka mun ba kana Ali Saud ko Ali Sheikh ba kai sama amma Bun Baz dole da Ali Saud da Ali Sheikh kowa yana girmama shi saboda baya bukatan komai duniyan nan baya bukatan komai sai lahira shi sa Allah kuma ya hore masa komai haka manzo Allah siyasa na manzo Allah ya koya mana kenan uzhud fi dunya yuhibbuka Allah ka guji duniya Allah zai so ka wazhud fi ma inda nas yuhibbuka ka guji abin da ke hannunsu wallahi za su girmama ka za su so ka za su mutunta ka ta amma kana bin su kana da wannan har mu zai karshe akwai ɗaya mujalladin ya kai wannan yana gashi wajen ku da tsaya da inda muke yanzu kafin a jace kitabut tahara za ga akwai tafiya kaɗan ko eh sunan darimi ai in dai sunnar manzo Allah za karanta sai an gama kuma in aka ɗauko wani kuma sai kaga ashe khasara ce a cikin rayuwa ba a bi hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ai farko da shi ake farawa wa in tuti'uhu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnati قال أخبرنا سيد بن سليمان عن أبي أسامة عن مسعر قال سمعت عبد العالى التيمي يقول من أوتي من العلم ما لا يبكيه من أوتي من العلم ما لا يبكيه duk wanda aka ba ilimi ilimin nan bai sa yana kuka da tsoron Allah ba la khaliqun an la yakuna utiya ilman yanfa'uhu to wannan ba bashi ilimi da zai mishi amfani ba لأن الله تعالى نعت العلماء ثم قرأ إلى قوله يبكون ويزيدهم خشوعا ذاك بني با إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعدهم ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويخرون للأذقان يبكون سنا كوكا to ilimi kenan tsoron Allah yanzu imamu darim yana nuna maka menene ilimi wani haka yace halaftu yaminan ghayra zi masnawiyatin wala ilma illa husna zannin bi sahibi halaftu yaminan yace nayi rantsuwa ghayra zi masnawiyatin rantsuwar da bazan togace ba wala ilma babu ilimi illa husna zannin bi sahibi ka kyautata zato da abu dan uwanka musulmi shine ilimi to ya ake eh muna nazato kadai Allah Allah kake kaga ya fadi ma Allah Allah kake ka take shi a ce sai kai قال أخبرنا عصمة ابن الفضل قال حدثنا زيد بن حباب عن مبارك ابن فضالة ابن فضالة عن عبيد الله بن عمر العمري عن أبي حازم قال لا تكون عالما بذاك تبزم وما نبي با hatta ya kuna fi ka salatu khisalin shi in an samu wasu tabi'u guda uku tare da kai la tabghi ala man fawqaka wai me kenan ba za ka zalunci wanda ke sama da kai ba ba za ka yi mishi ta'addanci ba ba za ka zalunce shi ba wala tahqiru man dunaka ba za ka rena da wanda ke kasa da kai ba wala ta'khudhu ala ilmika dunya ai sai ku ce yaya da an kai wala ta kuzo ala ilmika duniya sai a wuce maza maza a wuce sai a shafe me yasa a tsaya mana a bayani a tattura a faffade komai da komai a gani waye zai tsira ko eh eh da wuya eh to ai in ka ji da hausa ce da wuya a tsallake wai me kenan eh ma'ana za a tsallake amma da wuya da kyar na tsira ya fi da kyar aka kama ni ko lokaci ya cika? ya cika? ba fi ba fi masa ba اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم